لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي بهك ينقل عليكم ورحمة الله بركة مدونا مريتين أصبر sha shida ga watan goma hijirihi wasallama 1444 wanda ya daidai da shida ga watan biyar a shekara ta 2023 miladiya a yau bisa ga kaddara wa ta'ala muke dawowa karatu a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan da qur'an wanda ke unguwar bacira a birnin kano tun daga hutun karamar sallah ko azumin watan ramadan har izuwa ga sallah karama biyar ubangiji a yau muke dawowa fatanmu abinda muka gabatar na ibadoji a wannan kwanaki da suka wuce allah ya karba mana kurakuranmu allah ya yafe mana suka riga mu gidan gaskiya cikin musulmi allah ka yafe musu allah ka kyauta makwancinsu mu kuma idan tamu ta zo allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon cikawa da imani ba kafin mu tafi hutun azumi muna karatu cikin kitabun raba mun tike da ƙarshen babi na sha ɗaya shine babul abokai babul kasmi baina zaujat haka ne wa bayanu anna sunnata an yakuna ko an takuna likulli wahid lailatun ma'a yaumiha haka ne da haka za mu tashi babi na sha hudu babun jawazu hibati darratiha babin dani akan halaccin mace ta yi kyautar kwananta ko ranar girkin ta ga kishiyarta wannan ya halatta a musulunci a ganin damarta a kankin kanta ya sa ta ce ni kwanakin girki na ko ranar girki na na ba wance wannan cewa ladabi da biyayya wai ke sa kare ya lashi kura zaman lafiya ke sa a samu haka a yadda aka sani a yaren za a kishiya wanda a waɗansu ga waɗansu matayen masu ƙarancin fahimtar rayuwa sun ɗauki kalmar kishiya a matsayin maƙiya da an ce wance kishiya ki ce wata ko ba su taɓa haɗuwa ba ba ta taɓa mata laifi ba kawai ta zama mai maƙiyarta to wannan yasa sau da dama ake gadarwa da yara ƙanana masu tasowa mummunar aƙida shi kansa lafazin kishiyar kadai an ɓata ma'anar sai kaga yarinya wata ko auren kai ko tsayayyen saurayi manemi ba ta da shi a fara ƙin kishiya wanda fa za a auren ma babu ballantana shin za a shiga a tadda wata ne ko kuma za a haɗa da wata ne ko ma ke kaɗai za ki zauna to ya kamata iyaye mata masu albarka su gyara ma'anar a wajen ‘ya'yayensu da a tunaninsu da kuma cikin mu'amalolinsu na yau da kullum kishiya ba makiya ba ce kishiya ba muguwa ba ce taimakiya ce ‘yar uwa ce an gane ko gwargwadon yadda kika ɗauke ta gwargwadon yadda society ya fassara ma'anar a aikace a mujtama na musulunci zamantakewa ta musulunci kishiya ba macuciya bace ba makiya bace inda kishiya macuciya ce Allah ba zai yadda a hada ki da wacce za ta cuce ki ba inda kishiya wani abu ne mummuna yi shi ba ka sani ki sani duk duniya ba wanda yake son ka san da yayi ka duk duniya ba wanda yake son dan adam sama da ba Allahn da ya yi shi sawa'an namiji ko mace duk duniya ba mai kishinka mai ƙaunarka mai kare ‘yancinka sama da Allah baya zalunci baya cuta wala ya zulimu rabbuka ahada wa mallahu yuridu zulman lil'alamin inna Allah lura Allah baya zalunci da ka yau idan ka ce Allahn da ya ce ai kishiya ma'ana kamar haɗa ki da wacce za ta cuce ki ko wani mugun abu bikin muna na masa zato amma fa a fahimta da kyau ba ca nake kishiya ba ta iya cutar kishiyarta ba amma asali kishi ba cuta ba ce ba mugunta ba ce cuci wani ko don wani ya zalunci wani ba illa iyaka waɗansu ne daga cikin mutane suka canja ma'anar suka lalata ta suka mai da ita mummunan ma'ana da ita an fahimci wannan da haka Allah madaukakin sarki yayi kishiyoyi ne ko yayi mata ne kuma ya halatta wa maza su yawa ɗaya biyu uku zuwa hudu ga su da juna dan a zauna a samu danƙon zumunci a samu taimakekeniyar juna a samu fahimtar juna kuma a samu bauta wa Allah cikin natsuwa yadda namiji ba yadda ya kai in ba da mace ba haka Allah ya yi namiji ko annabi ne kai aka ce ba ka da mace yau kana da me na ƙasu kana da tawaya a fitaka yadda uba ko mutum baya zamowa kamuli bayan ya yi aure sai tashi da mai ‘ya'ya ko rasa ‘ya'ya sai ka ji kana da mai tawaya da damuwa ko annabi ne kai kaga dai ƙarshe kenan to haka mace ba ta samun kamala da cika miji kuma sai da abokiyar zama da haka kullum allah so yake mu cika so yake mu samu kamala shi yasa duk abin da zai kammala mu duk abin da zai taimaka mu cikar da kamalar sai ubangiji yake haɗa mu da shi ya haɗa namiji da mace don a samu kamala ya haɗa iyaye da 'ya'ya don a samu kamala ya haɗa kishiya da kiba kuma yadda za ka gane ko da a ƙasar hausa kishiya ba wani abu ne mummuna ba ka ɗauki rayuwar bahaushe shekara arba'in ko talatin da biyar ba ke zaman kishi ba irin na yanzu ba ne har a cikin karin maganar bahaushe za ka samu kalmomi da suke nuna maka kishi ba mummunan abu bane kishiya ba mummunar ababa ce kishiya mataimaki abokiyar zama ce ba bahaushe yana da karin magana yana cewa da zaman banza da aukin kishiya mana in kin fahimta kishiya da lada kawai miki a kusa kina da karfin da a rana za ki wanke kwanuka guda biyar to ke kuma kwano biyu ne da ba sai ki hada da na kishiya uku ba ba kin samu lada ba in ke kadai ce a gidanki cikin dare sai cikin ki ya kulle baki da lafiya to wa zai jika miki kawai mai gadi ne ko ma'aikacin kamfani ne ko fatake ne ya tafi fatauci baya gari yanzu sai ke katan gida kin kulle kofa ballantana a ce naƙuda duk wanda ki gane rana kishiya ballantana kuma rana tsaka ki faɗi ki mutu wace ce za ta riƙa ta ci gaba da kula da su kishiya da yawancin mutane yau za ka samu manya a hannun kishiyoyin iyayensu suka tashi ko da ba uwar ba ta al'adar hausa a da cikin karamci da mutuntawa da zumunci za ka ga kishiyoyi canja 'ya'yansu suke yi akwai wanda zai gaya maka haihuwa wance ba ita ce babarsa ba zumunci sai a ɗauki ɗan kishiya a ba kishiya ɗan wancan kuma da za ka zo ka taho wajen babaka wai kai ka fara gane ita ce babaka babata ka kore ka za ta ta ce koma can waccan ce babaka ni ba babaka ba ce wai kishiyar fa kenan za a ba da kayanka a can komai ita take ma ta ma wanka ta wajen dangin su duk a saba da kai to wannan shine abin da musulunci yake nuna mana game da zaman kishi zumunci yan uwantaka taimake ita kam sabanin juna kan aiko ina ana iya samu harshe da haƙori ba makoci da makoci ma ana saba wani ma ba ruwanka da shi ba abin da shi a hanya kawai za ku haɗu ya yi tsaki kawai ba kai masa ba aka kar a ce dole sai kishiya sabanin kishiya da kishiya is common kamar sabanin kowa da kowa ne ana iya yi da haka dai kada iyaye mata su nuna kishi wani bala'i ne su dasa wa 'ya'yansu wata kiyayya da haka wata zaka ga tunkan a aurar da ita iri ai kishiya ba masoyiya ba ce ai kishiya makiya ce da haka da wannan mummunan kudin ta shiga gidan duk yadda ƴan uwarta za ta so su fahimci juna ba za ta yadda ba saboda aka wata mummunar gaba da kiyayya tun ba a yi mata laifin ba da haka wannan abu ne mara kyau to da haka yana daga cikin abin da musulunci yake nuna mana na saukin hali da kyakkyawar fahimta da kyakkyawar zamantakewa shine ɗaya ma tana iya kyautarwa da ɗaya ranar girkinta ku sani a wajen mace na daga cikin abu mafi kima mafi daraja shine mai rananta na girki ya fi komai mata kima da daraja in ka cire addininta kai wahi ranar kwananta ta fi mata sallah tana iya barin imaninta akan ranar kwananta wata za ta iya zuwa wajen wani boka ya ba ta sa'a ranar girkinta duk da zuwa wajen bokan fa ya sa ta yi asarar sallah da aka da sallah ta gyaru gwandama ranar girki ta gyaru to duk da haka wannan ranar girkin ƙauna da fahimtar juna da zaman lafiya na iya sakawa kishiyarta kyauta wannan haƙƙi ne Allah ya bata kuma wannan dama ce kuma wannan yana nutaka da zumunci tsakanin juna to wannan shine abin da wannan babi zai hibatiha naubataha lidarratiha halaccin ita mace ta ba da kwananta ta ba da ranar girkinta ga kishiyarta to a nan kishiyar ta yi wa alfarma ko mijin ta yi wa alfarma eh ko duka biyu ya danganta idan saboda fahimtar juna da kishiyar ta yi mata haka to kaga kishiyar ta yawa in saboda ta faranta wa mijin ta yi haka to wa ta yawa mijin to kuma abin da kake iya kyautarsa malamai suka ce kana iya sai da shi daga nan aka samu wannan aka samu wannan ijtihadin aka yi wannan inda kwanan girkin ta za ta iya kyautar da shi to kuma za ta iya min siyarwa da haka za ta iya yin ciniki da kishiyarta ta ce to ni fa yau ne shigo ɗakin nan za ki siyi kwanan to nawa za ki siyar mun to jaka biyar jaka goma siyar shi kenan to kai kuma in ka yadda to yau na ba wancan na siyar mata in ya yadda shi kenan ciniki ya fada amma ya ce bai yadda ba to ya ta da balli to sannan kuma shi ya ce to wance yau kwanan girkin ki dan Allah na fi son in kwana a waje kaza za ki siyar min amma ta za ta iya cewa ai da cin fuska ai dan waken zagaye fa ko ba haka ba da daka dai malamai suka ce duk abin da za ka iya kyautarsa za kuma ka iya me hadisi mai lamba ta ɗari tara da ashirin da bakwai hadisu bin abbas radiyallahu hadisin abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yadda ta hanyar aba ibn abi rabah kala ya ce hadarna ma abni abbasin janazata maimuna abdullahi dan abbas mun halarci jana'izar na na maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sarif a wani waje da suna sarif sarif wani waje ne tsakaninsa da makka mil goma sha biyu ne to a nan ne Allah ya kaddara wa nana maimuna ta rasu matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin mata tara da suka yi masa takaba maimuna tana ciki da haka bayan annabi ya bar duniya ba da dadewa bane na maimuna tara a wani waje da ake kira da suna sarifa kuma a nan aka yi mata jana'iza aka binne ta ita kan bata cikin madina tana wajen madina tana wajen wanda da yawa da kan annabi suna madina a makabartar baki'a aisha tana nan da da yawa daga cikin matan annabi usmanu a fatima tana nan an gane ko a wani ƙauli ma a wannan shekara a umara nake tattaunawa da wani balarabe bayan na shiga makarabar da wa kake tunanin cikin sahabbai suna nan sai ce to a zato mafi inganci cikin waɗanda suke nan na sahabbai duk da sahabbai da yawa a nan suke amma ya ce to amma zai baki mutanen iraki suna cewa aliyu yana can mutanen kaza ma suna cewa aliyu yana can ya ce amma mu zato mafi inganci a nan shi ma aka binne shi an gane ko to da aka daina na maimuna an yi jana'izar ta ne a sarif kuma cikin hikimar ubangiji ka daura aurenta da annabi a nan ya tare da ita an gane ko a wajen annabi ya aure ta kuma bisa ga kaddarawa ubangiji a wajen ta rasu kuma aka binne ta ka abdullahi dan abbas ya je jana'izar ta fa qala ibn hadhihi zawjatun nabi an zo ana jana'iza sai sai sayyidina abdullahi dan abbas yake cewa da sauran sahabbai da tabi'ai ya ce kai ku sani wannan fa matar annabi ce fa iza rafa'atum na ashaha idan za ku ɗauki makararta to za'azi'uha kada ku ɗauka da gaggawa ta yadda za ku girgiza ta kakwai haka domin ɗauka abu da gaggawa shi mutuntawa da girmamawa duk abin kima da daraja a wajen ka ba kai masa ɗibar karan mahaukaciya ba ka yi masa ɗauka kana ɗaukarsa ne da me a hankali da natsuwa daka tabi'ai sun zaburo za su ɗauki jana'izar na na maimuna kaka wannan yana kai hannu kowa yana so ya taɓa kowa yana so ya samu ladan to amma yin hakan zai bayi zuwa gani a jijjiga da dama za ka ga idan manyan mutane suka rasu wajen ƙoƙarin kowa ya ga ya samu ladan ɗaukar jana'izarsu wani lokaci sai ka ga har makarar an karya ta wani lokaci gawar ana neman a yadda ita to irin haka ne ya faru aka zo da gaggawa kowa zai ɗauki jana'izar na na maimuna cikin gaggawa sai abdullahi ɗan abu zai ce kai ku shiga taitayinku wannan fa da kuma annabi ce sallallahu alaihi wasallam da haka in za ku ɗauke ta babu gaggawa a ciki dole ku zamo cikin girmamawa da natsuwa wala tuzal girgiza ta warfa'u ku ɗauke ta fa innahu kana inda annabi sallallahu alaihi wasallam tis'un domin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya mutu ya bari ku sani guda tara ne kana ya qasimu li samanin amma cikin takwas yake wa kewayen kwana banda daya saboda me saboda ita dayar ta kyautar da nata kwana gawa ga kishiyarta da haka ita yanzu ba a raban ku shine mahalli shahid shine sakon da ake so mu kai gare shi a cikin hadisin to kaga wannan yake a wajen jana'iza amai sukan iya buɗe baki su fatawa ko da fatawar ba ta shafi me mutuwar ba yanzu ana maganar mutuwa kuma an dawo rabon kwana labarin rabon kwana ko kyautar kishiya ko na girki ga kishiyarta saboda a nuna maka shi musulunci wayayen addini ne kuma ana bikin duniya ake na kiyama kuma shi kenan yanzu ba za a yi magana ba sai kawai kowa ya jigun-jigun aita kuka ba a haka duniya ba ta tsayawa don mutuwa wani duk darajar ka duk ranar da ka mutu sai wani ya sai sabuwar mota baya cewa don ka mutu ba zai sai mota ba kila ma ranar da ka mutu ranar za a yi sababbin kuɗi a wata ƙasar komin darajar ka ko kai ne shugaba cewa don ka mutu ba za a yi sabon kuɗi ba ranar da ka mutu wani zai tare da amaryarsa haka Allah ya duniya wani yana bakin ciki wani yana farin ciki wani ya tafi wani ya shigo wani yana kuka wani yana dariya wani yana farin ciki wani yana bakin ciki to wannan yana daga cikin iyawa da iko na ubangiji yin al'amura a lokaci guda ɗaya idan yanzu da za a nuna maka gidan mutuwa sun yi jugun-jugun amma da za a nuna maka gidan biki fa su ba sai murna suke in kuma ya sai ya haɗa mutuwa ya haɗa biki ana biki kuma ana makoki in banda Allah wa ya isa yi wannan shi yasa yi wa kansa da kansa kirari a cikin suratul huwa adhaka wa abaka kuma ku sani shi Allah saboda isarsa da iyawarsa shi ke sa dariya ya sa kuka a lokaci guda ya sa ka kai dariya a lokaci kana zaune wani kato da ya fi ka karfi ba siɗi ba saɗaɗa ba gaira ba dalili ya zo ya wanke ka da mari kaya haka ka ɓara baki kana kuka ko turo ma wani alhaji sai ya baka rafar dubu dubu sai ka rasa wanne za ka yi to kukan za ka yi ko dariyar za ka yi an raba ma hankali wai an ce da rago shafura a tafi gona ya ce ko raban hankali wani yin za a yi duniya kenan da haka ana cikin maganar mutuwa abdullahi dan abu ya so ko maganar rabon kwana dan a nuna maka addinin musulunci wayayen addini ne ba a nan wajen makokin ba ba inda za a haɗu da shi a sanar da shi wannan ilimin an gane ko da haka abdullahi dan abu ya ce ku sani ma yana da mata tara amma a cikin taran nan takwas yake wa kewayen kwana wala ya kasimu liwahida ɗaya daga cikinsu baya rabon kwana da ita to ita wace ce wacce ba a rabon kwana bintu zam'a na na saudatu saboda ta girma ta tsufa ko sha'awar ɗa namiji ba ta yi ba ta iya wasu abubuwa da yawa da ma irin abin da bawashi yake cewa auren zuba ruwa abu auren tsoho da tsohuwa to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi irin wannan tsufan ba a duniya an gane ko da Allah ya ɗauki rayuwarsa da haka har yanzu a wannan lokaci da annabi yake tare da matansa shi yana da lafiyar da zai iya kewayawa tsakaninsu sai ta fahimci irin haka in ta faru sau da dama namiji yakan sauwaƙe wa mace ne saboda kar ka zauna kana cutar da ita to ita kuma sai ta fahimci sauwaƙe mata a ce dai ta mutu ba a matsayin matar annabi ba ta yi masa takaba ba ba a kidanya ta a cikin uwayen mumine ummahatul muminin duk matar da annabi ya sake ta ko ya taba aurenta to yanzu ba ta da falalar mata annabi ce yanzu ba a kidanya ta a cikin me uwayen mumine da Allah ya ce matan annabi uwayen mumine ne to ita in dai annabi ya sake ta to ba ta samun wannan falalar to ba ta so ita na na sauda ta rasa wannan falalar Allah ta'ala ya bawa mata dama idan mace ta fahimci akwai sabani tsakaninta da mijinta sai iya kaiwa mijin ya zuciya ya rabu da ita to ita ta nemi ai sulhu kuma ko da haƙoƙinta za ta saryan masa ta yi hakan dan a zauna lafiya wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima ay yusliha sulhu khairun ubangiji ya ce duk macen da take tsoron mijinta zai iya sakatta yanzu ya daina santa to ba laifi ta maza maza ta zo kuma sasantawa alheri ce malamai suka ce ta iya cewa to niwa ne dafe maka kayan sallah daga yanzu kawai mu zauna haka ba dinkin sallah ana kinkon nan aka dauke ma kayan sallah kai ko ko kuma niwa ne daga yanzu ma dai kudin kunshi na yafi daga yanzu ma dai ni kudin kitso na yafi wani abin wanda aka san mai kima mai daraja miji yana kokari wajen yinsa sai a ce an ɗauke masa ko kuma daga yanzu duk inda za ka je motar ka ni zan baka kuɗin mai a yi sai ka ji daɗi da haka Allah ya ce wa sulhu khair sulhu alheri ne to tun da na sauda ta ji haka sai ta ce ya ma'aikin Allah cikin matanka na fahimci ka fi samun kwanciyar hankali da Aisha to ni yanzu girki na na haɗa wa Aisha da haka yanzu idan annabi ya kewaya kowane ɗaki ya yi kwana ɗaiɗai in ya zo ɗakin aisha sai ya kwana biyu da na aisha da na da aka shi yasa ita sau da ba a rabon kwana da ita me yasa saboda ta kyautar gawa ta kyautar aisha to wannan shi ya nuna maka akwai kyakkyawan fahimta tsakanin matan annabi junansu kuma haka ake so sauran mata ma su yi koyi cewa suna da kyakkyawar fahimta suna zaman lafiya ɗaya ɗaukar wani abin alheri ta yi wa ɗaya haka baya hana kuma wata rana su saba dan yadda muka karanta wannan to kuma wata rana za mu zo mu karanta yadda aisha kuma da zainab aka yi fada ko aisha da ummu salama aka samu saɓani ko ba haka ba to wannan kenan akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 67 shi babi na hudu shine babu kathratin nisa'i babin da yake magana akan yawan auren mata da yawa wanda wannan sunna ce daga cikin sunnonin annabawa hadisi babi na biyar babu istihbabi nikahi zati dini babin da yake bayani akan mustahabbi ne auren ma'abociyar addini ma'ana mace mai addini ta haddace qur'ani yar islamiyya an gane ko mai tarbiyya ana so ka aure ta an fahimta ba ka samu ba wannan ne ya burge shi ba duk islamiyya kiki ta zuwa ke kika jiyo duk qur'anin ki ko zaki hada da attaura shi wannan ba wannan ya dame shi ba shi dai abin da ya fi dafa ƙila siririya ƙila doguwa ƙila mai gashi shi ba ruwansa shi duk mai tassa da jarabarsa ta ƙare a gashi to musulunci abin da yake kalle maka ko da yaushe abin da zai je ya zo an gane ko ba laifi ba ne ka auri kyakkyawa amma kuma ta zama mai mai addini wannan abu ne mai kyau nurun ala nur haske bisa haske kenan da haka wannan mustahabi ne malamai suka ce ba wajibi ba ne saboda umarnin da alimi a ne na wajabci ba umarni ne na me na mustahabbanci da umarni ne na wajabci to da ya ci karo da ayar qur'ani da ta halatta ma a auri ma arni akwai maganar mai addini amma Allah ya halatta a auri arna ma اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامكم هل لهم والمحصنات من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن ujurahun kirista ba yahudiya duk musulunci ya halatta mana ma to kaga maganar ce na cewa abokiyar addini wajibi ne wannan ba haka bane ba mustahabbi ne tunda ya halatta ma a aure wacce ba ma musulman ba kwata kwata shi da Allah zai gwada mana tsakanin kafira da musulma sai ce musulmar tafi to duk wanda aka ce yafi kaga ya nuna ɗayan shi ma yana da me shi ma ya halatta ke ta ake so sai a ce wannan ne halal to wancan ya zama shi kuma me kenan haram amma aka ce maka wannan yafi to ana nufin wannan ma yayi kenan an yi hatta yi uminna sai ya ce wala amatun mu'minatun khairu min mushrikatin walau a'jabatkum shi yasa da yawa daga cikin sahabbai sun aure kiristoci abu ibn al-khudri huzaifa ibn al-yaman duk sun aure kiristoci a zamanin sayyidina umar suka zo da kiristoci madina a matsayin matan aure kamar kai yanzu ka tafi sabon gari ka aure ungozi kuma ka kawo ta cikin birni tsakiyar badala ba albarkacin ka za ka dangare ke shan ruwa a kasko ba da sayyidina umar ya ji labari sahabiwa ne babba sahabi umar ya kira su ya ce ku sake su suka ce ba za mu sake su ba kana nufin haramun muka aikata ce a'a ba haramun kuka aikata ba amma a matsayin ku na manyan gari in ku kuka auro irin su ungozi yaran nan duk koyi za su yi da ku wancan sai auro cinyare wancan sai auro kaza shikenan sai ku bar kuma su talatuwa da bintalo da magaji da aure su da haka umar ya ce to abin da ya sa na ce ku sake su domin kada zamani ɗan yayi ne kuma samari ɗan yayi ne ya ne ko liman wane ya auro daga inugu to kowa ma sai ce yan inugu ake sai ya tafi can to kuma in kun tafi inugu wa zai auri zage-zage wa zai auri katsinawa wa zai auri na jigawa wa zai auri na sakkwato wa zai auri na zamfara musulmai to wannan shine abin kalla da haka dai mu fahimta hadisan duk da annabi ba wajab ba wajabtawa yake ba me yake yi shawara mustahabbanci kwadaitarwa to shi ko duk abin da annabi ya baka shawara a kansa in kai shi ba za ka taba tabiya ba mutumin kirki in ya baka shawara ba za ka tabe ba in ka bi ballantana kuma shugaban mutane wanda ba dan shi ba da ba a san me kirki ba sallallahu alaihi wa sallam da haka wannan shine fahimtar malaman musulunci kan cewa hadisan da suke cewa a auri abokiyar addini umarnin da suke yi na mustahabbanci ne ba na wajabci ba ne ba sau da dama za ka ga wani lokaci akan yi tsaigumi a ta gulma ai wani ma a cikin matansa akwai arniya to sai me halayya aikata da ya zina da ita kuma fa to shi za a yi gulma wani matarsa arniya ce shi kuma yana da kilaki arniyar da haka dai ya kamata mu shi Allah mai rangwame ne mai rahama ne kuma mai tausayin bayansa ne kuma masanin abin da zai faru ne tun kan ya faru ubangiji ya san a kaddarawar da ya yi da tsarin da yawa duniya wata rana wani musulmi zai iya daurewa da sa to a madadin a saba wa Allah sai a yi me sai a yi aure sai a yi aure hadisi mai lamba ta 928 hadallahu an hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga annabi sallallahu alaihi ya ce tunkahul mar'atu li'ab ana auren mace ne dan ɗayan abubuwa hudu a nan labari annabi yake bayarwa ba umarni ba ba ca ya ku auri mata dan ɗayan abu hudu ba a'a to sai malamai suka ce wannan hikayatul hali ce ko hikayatul waƙe annabi yana so ya gaya mana yadda abu yake gudana ne a yau da gobe a jiya ma haka abin ya faru shekaran jiya ma gobe da jibi ma haka zai ci gaba da faruwa duk mutumin duniya da ya aure in ka zo ka bincika ba zai wuce dan ɗayan hudu kowaye shi sai dai haɗa su aka yi bai san ta ba bata san shi ba auren dole aka yi musu amma in dai da kansa ya aura to ɗayan hudun nan inda santa aka aure ta ba auren dole aka yi mata ba to ɗayan hudun nan ne ita ma ya ja ta aka yi aura ko dai ɗaya daga ciki ko biyu daga ciki ko uku daga ciki ko ma duka hudun sun ko to da ka annabi ce ana auren mace ne dan ɗayan abubuwa guda hudu abu na farko limaliha saboda kudinta akwai mutumin da yakan auri mace saboda me da hajiya ce yana so ya zama mijin hajiya an gane ko dan akwai mazajen da zuciyarsu ta kai karshe wajen mutuwa yanzu so yake ya samu wata irin abin da bawashi yake cewa wai ala kawo bakon da zai ci da dan gari to in kaga namiji yana neman hajiya dan ya aure ta dan ta yi masa cefane irin abin da ta bani kudin aure mai gyada in ta soya in dumbuza in ci to wannan alama ce ta kaskanci da wulakantar namiji ba faca aka yi haramun ne ka aure hajiya ba a ta mutu wai dan kudin ta za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam auren sa na farko hajiya ya aura nana Khadija mai kudi ce attajira ce amma annabi bai so Khadija dan kudin ta ba bal hasali ma ba shi ya fara cewa yana son ta ba ita ce ta ce tana son sa kuma duk da haka annabi zuciyarsa bata mutu wajen san abin hannun Khadija ba idan haka bata yi masa rowar abin hannunta ba shi yasa gidan farko da annabi ya zauna a duniya shine gidan Khadija bayan yayi annabi ya zauna a gidaje guda hudu mahaifinsa gidan kakansa sannan gidan baffansa sannan gidan Khadija na biyar din shine gidansa da haka na Khadija attajira ce mai kuɗi ce kuma manzo Allah ya aure ta kaga wannan ya nuna maka ne auren mai kuɗi mace ba laifi bane amma karka yadda zuciyarka ta yi me to da ka annabi yana cewa akwai mazan da suna auren mace dan kuɗinta wata mata ta taɓa ban tausayi ta kira ni ta ce malam ban samu da mijina Allah ya yi min kyan halitta a waya take bani labari ta ce in ka ganni za ka ɗauka na aje miliyan ɗari amma ko naira dubu ban da ita ta ce to wannan kyan jikin da nake da shi da kyakkyawan diri ya sa shi mijin ya ganni ya aure ni daga baya nake ganewa sai na fahimci ya ɗauka ina da kuɗi a kuɗin ta ce wallahi ni a iya tunanina na gama gano haka shi yasa yanzu auren ya ƙi daɗi yau ya ce in ranta masa dubu ɗari ni ko ban da ko sulai ɗari ta wani mai wani mai wa'azi mai barkwanci ina yawan ganin sa a social media ya ce wai su Allah ya sani ta gado ce ba ta kuɗi ba ce Allah ya sa su yi saɓani da yanki da nafin kada su kama shi su ɗauka ƙiban nan ta kuɗi ce wallahi a to kaga ita ma kyan jikinta da ƙibata ta ƙila ta gado ce sai a ɗauka ta kuɗi ce amma ba ta kuɗi ba ce ba to kaga irin wannan mazan ana samun irinsu ko ya auri mai kuɗi don tunanin ya samu kuɗinta to gaskiya wannan muta ce wannan lalaci ne kuma yana daga cikin kaskanci a rayuwa ka gina zuciya da rayuwarka akan tsammani wani zai bani ba lalacin da ya kai wannan a duniya ka yanke zuciyarka daga tunanin dukkan wani dan adam ka tunani Allah to sai ka zauna a cikin abin da ke jawo dan adam mugun tunani da rashin samun nasara a rayuwa da koma baya kullun tunani yake wani zai bashi to in bai bashi ba sai amma kawai ka ɗauka Allah ne mai bayarwa shi Allah shi ya san ta hanyar da zai baka shi yasa yana daga cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka Allah ka kamar da ni ka isar da ni ko ka isan min kan haram ma'ana ka sa in wadatu da halal gabaran haram yanzu akwai mutumin da yake ganin a duniya ba zai yi a rayu ba a ci haram ba saboda shi ya sa kawai duniya rayuwa sai da haram wallahi ƙarya ne kai ne dai baka rayuwa sai da haram amma Allah yana da bayin da in za su kai bakin su sai sun yi tunani wannan su tabbatar da halal bace wallahi ba sa ci da haka akwai masu kuɗi na halal duk lalacewar duniya kuma Allah yana tare da su yana ba su taimako da gudunmawa irin wanda suka dace amma kai ko in ka ɗauka yanzu wa ma zai yanzu kai haramun ma kake gudu yawa ma zai rayu in ba haramun zuciyarsa ta lalace to yanzu yana jin cewa Allah ba zai iya wadata bayi da halal ba sai da haram sai sun nemi haram to shi ko Allah baya haka ba zai taba cewa kai abu ba Allah ba zai yi ba ba zai taba cewa ka nemi halin bai bayar ba Allah baya wannan kuma wannan yana nuna maka lalacewar zuciyar dan adam in ta kai ga haka to da yana daga cikin addu'ar annabi yakan ce wa agnini bi fadlika Allah lalaka amman siwaka gaba da dukkan wani wanda ba kai ba ya zama duk wanda ba kai ba bana tunanin sa a cikin budget dina duk girman budget in na shirya kai nake kallo kai zaka ba da abin da za a yi to sai a zauna lafiya to matukar dan adam ya sa wa kansa haka zai zauna lafiya kuma duk girman matsala zaka iya shallake ta saboda shi girman matsala gagari babu wani abu mai girma ma shi a gabansa amma duk ɗan adam ɗin da kake ji kowaye shi karka cire kowa duk matsayin da kake da shi a wajensa duk wadatar da yake da iya kai masa wallahi ba zai iya ba ba wai bai da abin yi bane amma ba zai ma ba ba wai bai da abin yi bane amma ɗan adam takarsa sai ta bayyana kowaye shi ɗan adam ɗan adam ɗan uwansa ba ina fata an fahimci wannan da haka dai yana daga cikin abin da ya kamata maza ya zama suna da shi shine wadatar zuci da kamewa kuma ka rufe ido da kuɗin ka ɗauka ba kama san tana da shi ba sai ku zauna lafiya kuma daman ba ruwanka da kuɗinta ko mun kuɗinta kai aka ce ka bata kuɗin ce ba ne ko mun kuɗinta kai za ka samar da gidan kai ne mai gida kai ne mai bayarwa ita kuma mai karɓa ce to da haka banza Allah ya ce maza wasu daga ciki suna auren mata don kuɗinsu wali hasab da yake auren mace don matsayinta na rayuwa hasab shine matsayin rayuwa ko dai yar sarauta ce ko 'yar gwamna ce ko 'yar shugaban ƙasa ce ko kaza ko kaza kamar yadda muke gani ka zama shugaban ƙasa kana da 'ya'ya zaurawa to ka tabbatar watan auren su ya kama duk za a aure su wani da ya auri 'yan wani shugaban ƙasa da nake karin karin auren ba zaura ce 'ya'yanta wajen bakwai na tabbatar da ba 'yan shugaban ƙasa ba ce take da 'ya'yan nan bakwai ta shekara bakwai ba wanda ya kula ta amma yanzu ba maganar 'ya'yanta an wuce wajen yanzu da aka yi zaben nan aka gama akwai wani gwamna ina gani a social media an zaɓe shi ba a maran tsadai hotunan 'ya'yansa yanzu ya dawo jiya jiyan nan da nake kallo na gani nace waɗannan yara watan auren ku ya kama ko ba ko bai dan matsayi za a zo a karba to akwai mutanen da haka suke suna son su auri ya dan matsayin me babanta ko dan familin da ta fito irin abin da shata ya faɗa ilmu jaddadi a wajen matarsa kaji wata nasaba shi jikan mujaddadi ne amma ta wajen matarsa matar ce jikan shi ma ya dosana ta jikan mujaddadi a wajen matarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wali jamaliha akwai namijin da yake auren mace dan kyanta matar shiga gaban mota ko eh ta sawa a gaban mota ta nuna wa sa'a wanda zaka ga habbar ga yake da kwalliyar matarsa yasa ta kwalliya su tafi supermarket saboda banza ne shi akwai da yawa matan da suke faɗa mazansu ba sa so su sa hijabi kuma ta sanadiyar wannan yawa matan bala'i sai kaga abokanka sun komo suna neman saboda kai kai talla da ita da haka dai namiji a mace mai kyau ba laifi ba ne amma idan ka aure ta sai ka yi me sai ka killace kayanka kai kafa kafa da kayanka a da ne take for sale amma yanzu ta zama one bottle for one man kuma ina to mu gane duk waɗannan abubuwan da annabi yake faɗa ba fa caye kar ayi ba caye ana yi labari ne labari ne to sannan abu na uku na hudu sai annabi yace wali diniha akwai namijin da yake auren mace dan addininta yanzu akwai wanda zai zo ya ce maka malam dan Allah a cikin ɗalibanka saboda shi ya gwaggwada ya gwaggwada bai dace ba yanzu so yake a bashi ɗan islamiyya kuma ya gwada ta nan to kaga yanzu addini ya taho ne ma ko dan duk mutumin da ya ce maka ɗan islamiyya mai addini yake so to kaga duk wannan yana faruwa tuntuni jiya an yi haka shekaran jiya ma an yi yau ma an yi gobe ma za a yi jibin to malamai suka ce mace tana iya haɗa waɗannan sifofin duka guda hudun idan ta haɗa duka an fi morewa ta zama gata mai kuɗi gata 'yar babban gida mana 'yar manyan mutane gata kyakkyawa gata mai addini kai ma a sanar dina wa duniya iza tama'a da duniya in suka haɗe maka waje ɗaya wata rana wani ya zo ya samu wani ladanin masallaci ya ce da allah algawa tawala idan an samu fara doguwa mahaddaciyar ƙur'ani kuma dai 'yar masu kuɗi don allah ina so sai haukacin ina ne da zan samu wannan in baka ina so zai iya yi wa mace ta haɗa biyun in aka samu biyu ya fi ɗaya a ce mai addini ce kuma kyakkyawa ce zai iya kyakkyawa ce mai kuɗi ce mai addini ce kyakkyawa ce mai kuɗi ce 'yar manyan mutane ce to da aka dai wannan kamar sata an sa ake bawa samari wanda ba su yi aure ba ga qualities ɗin da ake dubawa ga criterias ɗin da ake dubawa ga yadda ake wa mata screening kuma wata hikima ta halatta wa maza su auri mata hudu da wuya ne ka samu ɗaya ta cika hudun to kaga ba sai ka hada ba wannan ita mai addini ce wannan kuma kyakkyawa ce wannan kuma mai kuɗi ce wannan kuma 'yan manyan mutane ce ba shikenan an hada ba zo biya kenan yanzu in kaga dama in kana sha'awar auren da ya rabiya kana da dama kujera ɗaya in yamura kujera ta biyu bahaushe kanuriya kujera ta hudu ba shikenan gidanka an hada wa zo biya ba ka haɗo najeriya ta ko'ina da ko'ina wannan rahamar allah kenan kuma wannan yana hikimar da ya sa allah wata'ala ya bawa annabawa daman aure da yawa su annabawa damar su ta aure ta wuce hudu fa saboda sau da dama ana zaman lafiya ta hanyar auratayya akwai ƙabilun da wutar yaƙi tsakaninsu aure ne tun da suka aura suka daina yaƙi saboda yawa za ka yaƙa surukanka ne 'ya'yanka ne jikokinka ne shi yasa za ku ga annabi ya aure hankalin yahudawa ya auri kaza ya auri kaza ya auri kabilu daban-daban na larabawa sai ya haɗa ko ina da ko ina a gidansa Muhammadu sallama to a ƙarshe sai manzo Allah ya ce fasbar bi zati dini ka ribaci ma'abociyar addini ta ribati ya daka hannunka za ta yi albarka abinda ake waɗannan abubuwan da aka ce ana yin aure dan su to kwalitin addini ya ɗari dukkan sauran domin in mai kyau ce bari ta yi haihuwa uku hudu biyar ya ce sai kaga ta ta kwarkwashe ta zama kamar kakakanta sai an an haɗa ka da ita sai a ɗauka yayarka ce ta tukub ta tsufa saboda shi kyau na wani ɗan yana da mace ta haihu ɗaya biyu uku hudu biyar sai kaga kamar ba ita ba na biyu idan yar masu kuɗi ce ana talaucewa da yawa za ka ji ana cewa ai da babanta a garinsu ya fi kowa kuɗi ka ji da kenan yanzu ba yanzu ka shine talaka lamba ɗaya da haka in dan kuɗi ne yana ƙarewa ita ne ballanta naka ce mukamin siyasa wanda yake ɗan tenuwa ne sai a ce ai babanta tsohon gwamna a magana ta ƙare tsoho ne ba sabo ba to sabon ma to haka nan wannan shine abin kallo amma ba za ka taɓa jin an ce ai da mai addini ce yanzu kuma fa a yana daga cikin bambancin ni'imar addini da sauran ni'imomi shi addini lokacin da ka yi shi kana yaro to in ka girma zai bi ka ya tsare ka ya ci gaba da kare ma mutunci shegantaka da ka sani in ka yi ta kana yaro da duk wata falala da Allah ya maka kana yaro in babu addini a ciki to a ƙarshe abofi za ka kasance za ka iya zamowa yaro amma in baka kula da addini ba in ka zama dan iska mara mutunci ba mai ganin mutuncin ka saboda daman kudin ka ake gani ake girmama ka yanzu baka da su shi kaura ne kai ko sarkin damba ne ana tsoron ka dan karfin ka ko mai dawa ne in ka tsufa ka ta kwarkwashe yanzu an san ba karfin ba tauri sai taurin kai to sai ka ga yara suna maka wasa sun mai da kai wani kolo suna wasan kare da kai to amma addini ne kadai za ka rike shi kana yaro kana matashi kana ma girma yana ƙara ma mutunci tun kana yaro waɗanda suka haifa girmama ka suna mutunta ka kai hatta iyayen da suka haife ka za ka ga suna baka girma suna kama kai ne uban saboda darajar me addini shi yasa masu hikima suka ce ribar rayuwa addini ba abin da ake cin ribarsa a duniya sama da addini da yake wa ɗan adam alkawari a duniya sama da me addini duk wani abin da ka hidimta wa ba addini ba wallahi yana iya guduwa ya bakka za ka zama rikakken ɗan siyasa kaɗe amma wallahi lokacin da ka gama ka tsufa sai ka zama abin tausayi yanzu manyan jihar kano da zan baka labarinsu wanda in ka gansu sai ka tausaya musu kamar ba wani ba ne duniyar an gama yanzu ba su isa su faɗa a saurare su ba ga 'yan siyasar da suka rainan ma ba za su iya sauraren su ba amma ka je ka tambayi wai ma ana tsufa ne a ilimi sai dai tsufan shekaru amma ba dai tsufan a daina yayinka ba yanzu ku ga dattijanmu na arziki da ya rasu kuɗa kai ka ce saurayi ne irinmu mai ƙananan shekaru amma ya doshi ɗari fa ya ci rabin ƙarni shekara tamanin da wani abu ya a duniya amma ke sa shi a status yadda ake jin maganarsa yadda yake kawo maganganu irin wanda suka dace da zamani sai ka ɗauka yaro ne ɗan bana bakwai shi ma celebrity ne rayu sale ya mutu sele ba akwai abin da ya kai wannan ba wani dogon zango da za ka yi kana celebrity in ba addini ka rike ba cewa in ka ga an daina yayin ka kai ko mutuwa kai walla ana yayin ka yanzu yau malam jafar da malam albani kana tsammani in dai najeriya tana da yayin su ba za a daina ba inda kwafice suka yi a kiɗa ko a rawa to da yanzu sababbin mawaka sun danne su 'yan zamani masu bajojala amma ba kullum sabuwa take a yau idan aka nuna maka tafsirin malam jafar yana jawo ayoyi yana fassara su daidai da zamani sai ka ɗauka yanzu nan minti goma sha biyar da gama karatun na zushe a shekaru ba a daɗe ba jan shekara goma sha shida da barinsa duniya to haka malam albarin ta maka hadisai yana faɗin abubuwa da su ko suke faruwa sai ka ɗauka cewa jiya jiya abin ya faru amma shekaru ne aru aru kusan goma baya da rasuwarsa to wannan riba addini kenan sallam cikin komai yake cewa ka rike addini ka rike ma'abocin addini kai abokantaka da ma'abocin addini la tusahib illa mu'min wa la ya'kul ta'amaka ka kai abokantaka sai da mumini saboda zama da madaukin kanwa yana kawo farin kai annabi ya ce misalin abocin addini abokantaka da mutumin kamar mai ziga-zigi ne da mai sai da turare shi mai sai da turare in kana zaune da shi ko baka siya ba sai ka sha kanshi kyauta to haka ma abocin addini in dai zaka zauna tare da shi sai ka yi wata ran kana tafiya kawai a wani gari zaka ga wani yazo ya tafa hannunka kun gaisa ai na ganka da malam wani ba fa kai ne malam wanan ba ganin ka akai da shi to wannan ya da zama da ma'abutansa da haka ya yan uwa mu kiyaye manzo Allah yace fasfar bi zati dini kai riko da ma'abociyar addini ma'ana ka fifita ki sama da komai a rayuwarka in zaka zabi mace amma ba ci akai kakka zabi kakka auri sauran ba amma dai ka kalli addini domin cikin yan duniya ko cikin mata akwai wacce kuɗi ta kuɗin suna rudatta ba ta ganin kimar komai sai mai kuɗi yar jari hujja ce akwai kuma wacce zaka ganta mai kuɗin ce amma kuma tana son addini tana son tarbiyya wata kuma zaka ga yar manyan mutane ce amma ita in kai ba dan babba bane baka da kima a wajenta wata kuma yar manyan mutane ce amma tana darajta addini da mai addini duk wani tufafi da za a siya dan ai tsiraici tana da kuɗin siya amma tare da haka za ta kinkima hijabi ta rufe fuskarta ta yi shi duk da kuɗin mahaifinta duk da sarautar babanta duk da mukamin babanta to kaga wannan ita ce irin macen da ake so a aura ina fata an gane to kalmar taribat ya daka hannunka za ta yi turbaya domin kalmar tariba daga aturbatu ne ko aturab ƙasa saboda me saboda asalin hannunka zai rike ƙasa ko zai yi ƙasa ko ra wata kinaya ce da larabawa suke faɗa don su nuna maka asalin arziki ana samun sa ne ta hanyar me ƙasa noma shi yasa ba shi ce na duke tsohon ciniki ko ya zo duniya kai ya tarar kuma ka sani asalin samun kuɗi ana yin sa ne da jikun goshi abinda da yawan 'yan zamani suke ɗauka zan yi kuɗi ina bacci a sai dai ba dole bane wahalar da wane ya sha ya samu kuɗi ita wane zai sha amma dai ba wanda zai samu kuɗi babu shi haka ba za Allah ce da sabai ku tashi ku je ku sama ba ta yi wa wani ruwan zinare ko ruwan azurfa kar ku zauna a masallaci ku ce za ku yi ta roƙon Allah wai ya baku kuɗi Allah ba zai muku ruwan kuɗi ba in kai addu'a sai ka fita kasuwa in kai addu'a sai ka tafi gona in kai iza waka sai ka iza kafa haka bahaushe ya ce wannan shine abin da aka hannunka za ta yi ƙasa abin nufi hannunka zai yi arziki to a nan arziki ba wai dole ana nufin na kuɗi ba za ka samu albarkar rayuwa domin shi ko matarka ta zama mai addini yana jawo maka arzikin domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk duniya abin alatu ne amma abin da yafi komai ba Allah ya baka mata ta gari domin ko kuɗi ne da kai in ka samu matar banza sai ka ga kuɗin suna zirarewa da ka aje ta lalibe aljihon da ka aje ta sace duka bajet ɗin ƙarya kullum me ka samo take lissafawa ba kai take so ba kuɗin take so to amma Allah ya baka mace ta gari sai ka ɗauki kuɗin ka bata ta ce to ai ya isa abin ma in bai zama dole ba ba za ta gaya ma ba tausayin ka take ba kai kallo ba kai take kallo to kaga arziki kenan na ba ta an gane akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabun nikah babul akifa fi din babin da yake magana akan tsare ko kidini mana in an zo aure a nemi sa'a wanda sa'antaka da daidaito yana cikin addini ne to ana nuna mun lokaci yayi kuma daman gashi mun zo karshen babi babi ne mai tsawo da haka ba za mu iya fara shi har mu kai shi a yanzu ba dole sai dai mu tsaya aho a mako na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa ma lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa yanzu ba su da halin biya kuma yanzu sun shiga cikin waɗanda za a iya baiwa zakka shin zakkar da na cire zan ba su zan iya rage bashin da nake bin su da ita za amma sai ka ba su sai su dawo maka da shi ba su zamiya ba idan za ka biya wa mutum bashi da zakka ko kai kake bin sa bashi sai kake so ka karbi zakka a kakar amma kuma gashi za ka bashi zakka to ba cawa kake wane na zame ba ba a yin haka sai ka ɗauka ka bashi sai kuma ka ce to ba ni bashin da nake banka dai za a bi ka'idarsa ta musulunci to yana da lokaci kila kun shirya bashin nan sai nan da shekara zai biya ka kai kuma yanzu ka to kaga ba za ka zo ka bashin ka ce sai ya biya ka yau ba a'a za ka ɗauki kuɗinsa na zakka ka bashi in ka ce biya da bashi sai ce to ai ba yanzu ba ne sai shekara kuma dole ka haƙura sai shekarar ta yi in kuma lokacin bashin ya riga ya wuce ka bashi zakka to sai ka ce wane ba ni kuma bashi na daman lokacin ya wuce to a nan ba laifi sai ya dawo maka da shi in kai masa zamiya to ka cire abin da Allah yake magana game da zakka na cewa a miƙa duk ayoyin zakka suna cewa wa atu wa yutuna zakka da zakata masu bayarwa to in kai zamiya ai baka bayar ba kalmar ita din anan bai yi aiki ba da haka dole ne sai ka badar sannan sai a dawo maka yawma hasadihi ku bayar ranar girbi to kawai sai ka ce na zame yayi baka bayar ba kalmar al'ita din baka yi amfani da ita ba zakka daga hannun bashi kai daga hannun wanda aka ba zakka amma dai ba a yi masa zamiya sai an bashi sai kuma a karba ya ce ko na ba su wani kaso na kudin zakar na rage bashi da wasu ko ragewa za ka yi ko ba ragewa za ka yi sai ka ba su sannan su baka ba za ka yi musu zamiya ba ina fata an gane wannan to kamar yadda muka faɗa insha Allah to muka yi tafsirin azumi cikin watan Ramadan a wannan masallaci mun ce za mu ci gaba kuma da tafsiri bayan sallah a wannan masallaci har ila yau insha Allah ta'ala irin shiri ci gaba da karatun ne wajen daidaita al'amura samar da abubuwan da ake bukata a kujera loudspeaker da dukkanin wasu gyare-gyare dai da za mu bukata wanda kun san shi karatun tafsiri ba karatun mutum ɗaya ba ne ana bukatar kujeran mai jan baki da kuma kujeran mai kuma kana bukatar loudspeaker biyu loudspeaker mai jan baki da loudspeaker mai fassara da dai waɗansu abubuwa makamantan wannan su da ka waɗannan shi ya sa yanzu ba za mu ce ga ranar da za mu amma dai kamar yadda muka yi alkawari insha Allah za mu za mu faɗi rana kuma za mu sanar da lokacin farawa a nan gaba ƙashin wannan ne akwai wani bawan Allah da ya sai mana waɗannan lasfikokin kamar yadda kuke gani wannan lasfikar sabuwa ce wani bawan Allah ya kawo su guda biyu ta hannun malam su da haka yana neman addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya buɗa masa cikin nemansa ya yaukaka arzikinsa kuma ya tsare shi ya kare shi da dukiyarsa da kanki wannan kenan akwai wani bawan Allah bayan dawowa ta tun ina umara yake ta kira na yana ta so ya ganni kusan na jin shekaran shekaran jiya wacan Allah dai ya yi muka haɗu ya ce ɗalibi ne na karatu amma ta hanyar social media ya ji cikin abubuwan da muke yi a ƙarƙashin gidauniyarmu ta arshi akwai belin 'yan kurkuku wannan abin ya burge shi ya motsa sha'awarsa da kuma tausayinsa muka haɗu ya ce a bashi akawun namba na arisala foundation wanda na bashi kuma a take yasa kuɗi miliyan ɗaya ya ce abin da yake so shine a yi masa belin mutane ke kurkuku ya tambaye ni yaya muke beli na gaya masa wani lokaci su limaman kurkukun ne suke gaya mana ga wani yana cikin matsala iri kaza a taimaka masa ko dai halinsa ya gyaru a gidan kurkukun da ita ba wata mai yawa ba ce ƙila bashi ne ƙila wata ƙaddara ce dai ta kuɗi wani kuɗin za ka gabe taka kara ya karya ba ina saudiya wani dubu biyar ake nema a sallame shi dubu biyar amma yana gidan kurkuku to da ka dai ƙarƙashin wannan insha Allah wannan bawan Allah sunansa Alhassan Shamsu Ahmad Ɗanzaki yaro ne matashi in ka gan shi ba za ka yi tsammanin hakan ba kaga wannan ya san neman kuɗi kuma ya fahimci inda to muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi a lokacin shi ma yana gaya min China zai tafi kuma na san harka ce ta nema fatan mu Allah madaukakin sarki ya sa albarka kuma ya bada dukiya mai albarka kuma ya tsare dukkanin wani sharri kuma ya sa zama sanadiyar tsira a gobe kiyama za mu gabatar da wannan aiki na dora mana kamar yadda na gaya muku yadda muka saba kuma duk da haka a yanzu mun buɗe ƙofar duk wanda ya san wani wanda yake da wani kes a gidan kurkuku amma kuɗin mu fa ba biliyan ɗaya muke nufi ba dan ba mutum ɗaya za mu je mu kashe ba ina fata an gane kuma a tabbatar na kuɗin ba sataye ba tsayi ne ko bashi aka ranta masa ko wata mu'amala ake yi domin yana daga cikin hanyoyinmu wani idan muka ji kes ɗin na kuɗi ne suka samu saɓani da ubangidansa yaron kasuwa ko dai wani abu kuɗi suka karye to ba biya muke ba muna zuwa ne kun san a kurkuku ko a kotu abu biyu ake yi idan aka same ka da kes ɗin ka ci kuɗin wani to a nan kar ƙasa ka yi cin amana to gwamnati za ta ɗora maka beli nata na kanta sannan kuma wannan kuɗin da ake binka sai ka biya mai su abu biyu ne yake kanka wannan a sau da dama na gwamnatin muke biya ma amma shi na wannan ba za mu biya ba sai dai mu fito da kai shi sai mu shiga tsakani sai mu sulhu ku ci gaba da mu'amalar har ka biya shi damun ita ma kotu za ta ba da beli ne akan ya yadda ku yi andatakin za ka biya wani lokaci ma kotu za ta ce kotu shi kuma a neme shi ana bashi ila a ce duk wata ka kawo dubu goma shi ya zo ya karba to mun yi irin wannan da yawa idan muka sa akwai wani attajiri da muka zabi ya ce malam wannan kuɗin ba komai bane ni a wajena amma abubuwan da na ji an ce yana yi na rashin mutunci da rainin haka baki shi ya sa in koya masa hankali muka ce ka yi daidai ka koya masa hankali mu ma ɗin so muke a koya masa hankalin ai ba mahaukaci muke so mu sako cikin garin mutane ba mutane sun san za su rinka cin kwalin ba shikenan sai su ta ci ba ba daidai ba ne musulunci bai yarda da wannan ba allah shi ya fi kowa tausayi amma ya ce in kai aima walakum fil qisas ya ulil albabi la'allakum tattaqun to da ka dai ko ka kawo mana ka ce gawa na kaza kaza ka sani to muna da lauyoyi a wajen Allah kuma duk gidan kurkuku in dai a jihar Kano ne muna da wakilai a wajen ko dai limaman wajen ko shugabannin gidan ko ka kawo mana mutum sai sun ba mu recommendation har mana eh mutumin kirki ne ya canja halinsa ko ya cancanta a yi masa ko kaza ko kaza sannan zami ina fata an fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya taimaki duk kuma duk wanda suka gamu da jarabawa irin wannan a rayuwa Allah madaukakin sarki ka fitar da su waɗanda kuma baka jarabce su ba ya ubangiji ka tsare mu daga irin wannan baka kaddara da irin wannan jarabawa dukkanin karatuttuka insha Allah an koma illa iyaka kawai wannan karatu da na faɗa na tafsiri wanda shi kuma sai daga baya idan mun gama shirye-shirye da rana da kuma lokacin farawa karatun talata na tafsiri na masallacin Imam Ahmad Dala za a ci gaba karatun umdatul ahak na kofar wambai ranar laraba shi ma za a dora to haka nan karatun kitabut tauhid na rijiyar zaki ko kuma dorai babbaran alhamis shi ma za subhanakallahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah